باب أه؟ تعديم عشرون دوكو بسم الله الرحمن الرحيم التي رحمه الله باب تعليم باب تعليم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم wannan baban zai mana bayani ne akan girmama haramcin musulmi saboda musulmi yana da yana da alhurma yace wa bayani haquqihim da bayani haƙoƙinsu wa shafaqati alaihim da kuma tausaya musu wa rahmatihim da musu rahama nasosin da zai kawo na Qur'ani da Sunna suna bayani ne akan akan wayannan abubuwan ya qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih dukkan wanda yake girmama eh hurumatillah ababan da Allah madaukaki ya haramta ya nisance su saboda abun yace fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wannan shine alkhairi a gare shi wajen ubangijin shi yace wa qala ta'ala wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub wanda yake girmama sha'airallah sha'airallah alamomina addinin Allah madaukaki fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga cikin eh wannan alama da ke gwada cewa wannan zuciyar akwai akwai takwa a cikinta eh wannan dalika farkon ayan ne abin can bayan ne dauko dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wannan ni nuska ta wa man yu'azzim daga nan ya kamu wa qala ta'ala Allah madaukake yace wakhfid janahaka lil mu'minin ma'ana ka sabkar da hukahukanka ana nihin ka tahida abun ga da tausayawa yan uwanka mu'minai wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin duka wanda ya kashe rai ba tare da wannan ran ya ta kashe wani rai ba ba a bisa babar sakamako ba saboda wanda ya kashe rai wannan da gangan hukuncin shine a kashe shi sai dai ba ɗaiɗaikun mutane ke ɗaukar hukuncin ba a hannunsu ba shi wanda Allah ya ɗora ma shine waliyul amr shi yake shi yake tsaye da wannan hukuncin saboda al'amuran mutane su daidaita da kasance babu fauda tattare da mutane au fasadin fil ard ko kuma banna a ban kasa baka annama qatalan nasa jami'a wannan tamkar ya kashe mutane ne mutanen duniya gabaki ɗaya ne kana wannan me yake gwada yana gwada hadarin hadarin wannan abin da kashe kashe rai wanda bata cancanci a kashe ta ba kamar can abin hadisi ya gabata cikin baban da wannan wannan baban da muka kare la yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama mutum zai diyan da duk zunubin da ya aikata wanda bai kai kahurci ba muddin dai bai kashe rai ba yana cikin fusa yana cikin abin yalwa game da addinin shi amma inda ya kashe rai to ya zo da abu wanda yake mai hadarin gaske ibanan wanda ya kashe rai tamkar wanda ya kashe mutane gabaki ɗaya ne wa man ahyaha wanda ya rayar da ita baka annama ahyan nasa jami'a tamkar ya rayar da mutane gabaki ɗaya ne wa ana bi Musa radiyallahu anhu wannan hadisin Abu Musa Abdullah bin Qais al'ashari radiyallahu anhu shi rawaito shi kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo alaihi salatu wassalam yace almu'minu lil mu'mini kal bunyan yace mumini game da mumini tamkar gini ne matsayin shi tare da dan uwan shi mumini tamkar gini ne gini abun da dami ake yin shi da birgi ake yin shi birgi guda ɗaya baya baya ta da gini dole sai an hada birginan nan ake samu wannan kenan kaga idan eh me yake suna za a kiyaye duka burgina ya kamata wajibi ne a kiyaye duka burgina ana so gini ya tsaya ya shuddu ba'dahu ba'dan wanda sharan shi yana karfafa share kenan dukan su abu guda ne wa shabbaka baina asabihi sai manzo alaihi salatu wasalam ya gunguma tsakanin yatsotsin su haka suke mu'minai haka suke ko da yaushe suna karfafa junan su ne suna kama wa junan su muttafaqun alai wannan hadisi ne muttafaqun alai bukhari da muslim sun yi tarayya wajen fitar da shi wa anhu daga abu musa da abdullah bin qais radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man marra fi shay'in min masajidina yace wanda ya bi ko abun da yazo daya daga cikin masallatan aw aswaqina ko kuma kasuwannin nan damir yana koma gawa masajidina mu musulmi aw aswaqina ko kuma kasuwannin wa ma'ahu nablun falyumsik yana da nabl shine wannan baka baka falyumsik yace to ya rike shi ana kai dai amun kamar da makami cikin wannan yana yana shina wa mutane yana ba su tsoro ya kiyaye shi ta yanda ba zai amun ba zai cutar da mutane ba aw li yaqbid ala misaliha bi kaffihi ko kuma in ya huddo wannan kin me yake da suna kwanin ya huddo shi waje abin mutu ya kama ya sa hannun shi ya rike sama ya kama wajen wajen da ake sokawa eh ya kama wajen da ke yake ji ma mutum ciwo bi kaffihi da tafin hannun shi an yusiba ahadan saboda me wannan daukar mataki ne dan kai ya samu wani minal muslimin daga cikin musulmi min habishe da wani abu ya cutar da wani daga cikin musulmi ba tare da niyya ba wannan duka me yake gwada kiyaye kiyaye abun ga jinin musulmi da kuma kare kai daga cutar da su muttafaqun alai wannan shi ma hadisi ne wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi wa an nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma wannan kuma hadisin an-nu'man ibn bashir ibn bashir ya ruwaito shi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke manzo alaihi salatu wassalam yana cewa matsalul mu'minina fi tawaddihim ya ce kwatankwacin muminai a wajen soyayyar junansu wata rahumihim da kuma rahama da suke wa junansu wata atufihim da wannan abin da tausayawa junansu da suke ya ce matsalul jasad ya ce tamkar gangar jiki ne idan shi taka min hu'udun lokacin da wani ɓangare na gangar jiki ya samu damuwa ba da lahiya ta da'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma sai duka sauran jikin gabaki daya shi ma ya kasance yana cikin wannan rishin barci suna tarayya yana tarayya da wannan suna tarayya da wannan gabar wajen rishin barci yanzu misali a cikin jiki in zuciya ba ta da lahiya sauran jiki yana da lahiya sai wannan sauran duka su yi barci su bar zuciya kada ta yi ta fama rayuwa ko da yatsa ce ba ta da abin lahiya to babu zancen barci in jikin zai zahi kuma ba zuciya kada take zahi ba duka jikin gaba ɗaya yake zahi wace wannan shine kwatankwacin wannan musulmi a wajen wannan son junansu da rahama da suke ma junansu da tausayin juna muttafaqun alai wannan shi ma hadisi ne wanda yake muttafaqun alayh وعن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما منذ عليه الصلاة والسلام يا سنبنتي الحسن ابن علي جيك إن شاء الحسن رضي الله عنهما وأن أنا أقول رحمر منذ عليه الصلاة والسلام لكما كيكاوم مؤاملش da yara da kowa da kowa ya ce wa inda hul'akra ibn habis a lokacin da manzo salasar ya sumbanci alhassan a gurin akwai al'akra ibn habis ɗaya daga cikin mutanen daji فقال الأقرع سي الأقرع يتي إن لي عشرة من الولد يتي آيا قوم كي قليني ما قبلت منهم أحدا يتي من توسم بنت إيدك تكين سوا ما شاء الله رجولة أه؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما عليه الصلاة والسلام يكلش فقال من لا يرحم لا يرحم يتي وندا بيا رحمة ba mashi rahama wannan yana daga cikin rahama wanda baya rahama kuma ba mashi rahama wane ne baya mashi rahama Allah baya rahamtar da shi wanda yake nema rahama to shi ma sai in ya rahamci bayi sai Allah madaukake abun ga ya rahamce shi aljaza'u min jinsil amal wanda hadithin Abdullah ibn Amr manzo sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard يرحمكم من في السماء وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم ناس من الأعراب تتوى سمتاني دقا لاربان داجي سنتهو دقا متانا داجي سنزو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجم منذ عليه الصلاة والسلام فقالوا سكتي أتقبلون سبيانكم تشنكنا سنبنت يا رنكم فقال نعم فالنبي يتي إمنكم سنباتنسو qalu suka ce lakinna wallahi la nuqabbil suka ce mu dai wallahi wajen mu ban ma ban ma sumbanta su kamar suna ganin sumbanta yaro rauni ne ya kamata kuma mutum ya kasance wanda yana da rujula yana da yana da ƙarfi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ma amliku in kana allah naza'a min qulubikum ar-rahma yace aw amlik aw amlik in kana Allah naza'a min qulubikum rahma yace to menene me na mallaka ne in Allah ya riga ya zare rahama daga cikin zakatanku kana rashin rashin wannan abun rashin tausayin nan alama ce ta tarshe rahama a cikin zakata yace wa an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham man la yarham an-nas la yarhamullah duka wanda baya baya tausaya wa mutane baya rahama ga mutane Allah baya mishi rahama a nan duniya da gobe kiyama wal jaza'u min jinsil amal hal jaza'u al ihsan illa al ihsan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس يتي إذن لينكو يا يما متاني صلى أنا كثن تشيني الإمامي wanda ke jan mutane a cikin sallah bal yukhaffif ya wannan ya ya sauƙaƙa kai ya tsawaita fa inna fihim ad-da'ifa was-saqim wal-kabir saboda mutane a cikin su akwai akwai mai rauni akwai marar lahiya akwai babba cikin wasu riwayoyin wadal haja akwai wanda shi ya duka ba wannan bane matsalolin shi amma yana cikin wani wata wata bukata ta gaugawa ya ce wa ila salla a hadukun da nafsi ya fali tawil masha idan ɗayan ku ya yi salla shi kaɗai yana salla shi kaɗai ta nafila ko kuma ta farilla to abin ya tsawaita yadda ya ga dama saboda shi kaɗai ne amma yin tare da mutane ne mutum ya yi mura'at jama'a kai ya kumtata musu musamman za ka ga wasu wajen sallata ta wannan inda ake bayyana sai kaga an ja karatu amma aka zo fatiha ko mun gauga ka baka iya karanta fatiha an yi sujada wannan akwai matsala eh akwai matsala eh ba ka iya musu kakkakka daga amabin Allahu akbar ka hankace menene eh amma yanda ake bayyana nan masha Allah yana gyara sautin shi yana wannan ya guda muku wace a karatun shi masha Allah anan ko ya kamata mutum ya kiyaye shi eh mana karatun annabi sallallahu alaihi wasallam kana kanat qira'atuhu maddan aiwa saboda munajat ne kake kana gana da Allah ne kenan ka zo wannan kamar yanzu ma wani abun iyawa ne mutum ya ja fatiha abun gaba a cikin lunwashi guda alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim wannan zaka ga har cikin bidiyo ka ana ana mutane suna takabbara shi eh manzo alaihi salatu wassalam kanat qira'atuhu maddan alhamdulillah rabbil alamin kai hatta manyan malamai na zamani na zamanin mu ka saurari karatun sai abun da cikin sallah ya suke bayan da usluban da mutane suke wannan yanzu ba na gwada abun da zaka karatu ne ta abun da babu takalluf a ciki kowa da sautin da Allah ba shi sai sai ka yi takallufi ka yi sautin wani Allah al-musta'an ma'ana ake so ka halarto ka karanta da kyau da sautinka da Allah ya baka ka halarto ma'ana magana ce kake wa fi riwayatin dal haja a cikin wata riwaya wa dal haja وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم لكون هنا daga cikin tausayin manzo alaihi salatu wassalam Aisha tace manzo sallallahu alaihi wasallam yana san abin yana barin aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala bi alhali yana son aikin nan ya aikata shi saboda me yasa yake barin shi khashyata an ya'mala bihi nas dan tsoron kan mutane su yi koyi da shi a cikin wannan aikin fa yufrada alaihi a farlanta musu in aka farlanta musu kuma yayi nauyi da mutane da yawa da ƙarshe su kasa yi wannan ya zama dalilin da za su halaka kamar yadda muka san kissar wannan tarawihi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara ya bari saboda ne saboda saboda ka a farlanta wa mutane shi yasa bayan rasu alaihi salatu wasalam da wannan illar ta kau umar radiyallahu anhu ya hada mutane akan abun akan yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan so so uku nan ko so so hudu yace wa anha daga Aisha radiyallahu anha nahahum annabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal ya ce manzo alaihi salatu wasalam ya hana su wisal wisal shine mutum ya hada kwanaki kwanuka na azumi in rana ta faɗi bai shan ruwa sai ya ci gaba da sai ya ci gaba da azumi saboda shi annabi yana yi ah ah tazarce na azumi eh ta rahmatan lahum wannan saboda me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda rahama a gare su tausaya musu faqalu su kuma saboda tsananin koyi abin da san koyi da annabi sun ga yana yi suka ce in naka tuwasil kai kana yin wisal din nan kenan alkhairi ne mu ma muna son mu samu wannan alkhairi kala inni lastu ka hayatikum yace ni da ku ba ɗaya muke ba duk da kuna ganin abun ga abun gangar jiki akwai kafa akwai wannan amma mu da ku ba ɗaya bane ba ce inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini yace ni ina wayar gari ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni yana abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake tahammuli ba kowa ke iya tahammulin shi ba eh shi yasa ko wannan shaja'a irin ta annabi alaihi salatu wasallam babu irin ta da sahabbai sun ce idan yaki ya yayi tsanani to da annabi alaihi salatu wasallam suke kariya shi yake shiga gaba saboda babu wanda zai iya sai shi saboda shi da sauran mutane ba guda ba muttafaqun alai ma'anahu nan ma'ana hadisin da yace yana ciyar da shi yana shayar da shi ba ba ciyarwa na wannan bane ba na hakika ba eh saboda in ciyarwa na hakika ne ba zancan azumi azumi da mun abun ga rashin cin da shi shi shi eh nan abun ga ma'anahu yaj'alu yaj'alu fi quwwa huwa man akala wa shariba yana sanya karhin wanda ya ci ya sha a jikina kenan daidai yake da wanda ya ci ya sha bari mu cike na goma sai mu tsaida ya ce wa ana bi qatar al-harith ibn rabi'i radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata an ashqa ala ummi rawahu al-bukhari wannan abu qatada al-harith ibn rib'i radiyallahu anhu shi ruwaito shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace inni la aqumu ila as-salah yace ina lalle ina tashi dan in yi sallah wa uridu an utawwila fiha kuma ina son in tsawaita sallar nan fa asma'u buka as-sabi manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai in ji bayana in ji can wani yaro yayi kuka yace fa ataji nan me yake gwada mana banda tausayin tausayin yana zuwa gaba mata suna zuwa sallah eh eh hallo yara hallo kama ba kamar yanda wasu suke kokarin dole sai sun abun ga sun hana zuwa zuwan yara masallaci ba yara ana zuwa da su masallaci sai dai idan aka zo da su sai a sanya su ta abun ga a kula da cewa ba su cutar da mutane ba yaron da yake a kiyaye su duk yaron da yake zuwa ya ya shawwashe masallata masu sallah to wannan bai bai kamata a bar shi ba bai kamata a bar shi ya zo masallaci ba in ba iya dabtin shi saboda sallah tana son khushu'i eh alladina hum fi salatihim khashi'un ka kawo mutumin da zai tahiyar da khushu'in mutane ya ta da mutane a cikin masallaci kaga wannan in baka yi sannan maimakon ka samu lada da zunubi zaka koma shi ya sanya wannan yara ana zuwa da su masallaci amma ya kamata mutum wanda ya zo da su ya kiyaye su ya kiyaye su daga tashwishin da za su ma za su iya ma mutane ce fa'atajawwaza fi salati yace idan ya ji kukan yaron nan idan ya ji kukan yaro fa'atajawwaza fi salati sai in gaggauta sallata karahiyata an ashqa ala ummi saboda kin kar in tsanantawa ma'aike shi wannan yana gwada rahamar manzo alaihi salatu wassalam da tausayin shi ga al'umma رواه البخاري الإمام البخاري رويته أن حديثا كويتم دا جمدا أها أه. a ba sha ko addu'a san ba sha hawa addu'a ji hadisin da ya zo na sha abin ga mutum ya sha hawa fuskar shi hadisin ba da inganci in mutum ya abin ga aji hannun shi yake ya daga su ne saboda saboda ya yi roƙo bayan ya ida kawai sai ya aje su babu wani abu wanda ya zo game da sha hawa tabbatacce हाँ eh ba da babu iskari daman game da daga hannu akwai guraren da aka wannan wannan meke suna alaikun salam suna ta zo da rashin daga hannu akwai inda suna ta zo da daga hannu akwai kuma inda suna ba ta zo da komi ba inda ta zo da daga hannu sai mutum ya daga hannu inda ta zo da abin ga ba ta zo da daga hannu ba mutum sai ya bar hannun shi inda wannan babu wannan babu wannan mutum yana da zaɓi wajen hutuba ba daga hannu mai hutuba ba daga hannu sai lokacin da yake wannan mai yake suna istiska ne abin ga roƙon ruwa in yana daga hannu da wannan yatsa yake ishara wajen cikin khutba inda ake daga hannu sai lokacin da ake roƙon ruwa shi ma su mamamun ba sa daga hannu lokacin da ake khutba sai yin roƙon ruwa ne kadai suke daga hannayensu yanan nan gurin kaga bari za ka yi baka daga ka guraren da aka hana abu abun ga kamar misali cikin sujada sujada gurin addu'a ne amma ba daga hannu dan shari'a ta hana daga hannu tunda shari'a ta ta abun manzo sallallahu alaihi wasallam an umurce shi da yayi sujada akan kasusuwa guda bakwai yana daga cikin su wannan idan ya daga hannun shi kenan ya sabawa wannan umarnin Mm. Eh. a yanda yake daga hannu na farko takbiratul ihram eh sa'annan eh wannan kabbara ta in zai tafi wannan ruku'u aiwa in abun ga ya taso daga wannan sujada ya taso daga zama na shu- sujada sai abun na tsakiyar sallah a'a eh zaman tahiya bayan zaman tahiya na abun raka ta karshe in zai taso baya baya daga wannan baya daga hannu duk da ke akwai ka- wajen shafiya su duka duka harkar da zaka yi kana daga ya zo kuma cikin wani lokaci kamar abun wajen sujada ba ko da yaushe ba annabi yana daga yana daga hannun shi in zai tayi sujada ko kuma in zai taso daga sujada eh amma su ba ba ko da yaushe ba wannan da ya na takbiratul ihram da lokacin da mutum zai zo daga ruku'u da lokacin da ya taso daga ruku'u da wannan lokacin da zai taso daga wajajen wajaje hudun nan lokacin da ya taso daga tahiyya ta ta farko zai je raka ta uku amma raka ta hudu ya daga Mm, mm. a babu babu kabbara eh in ya zamna kahin ya wannan in ya zamna wajen tashin saboda kabbara yana daga cikin akhtaqin da mutane suke wannan kabbara me me ake kiran su da ta farko takbiratul ihram wanda ke haramta maka ayyukan da aka haramta cikin sallah bayan su sauran dukan su ana kiran su da takbiratul intiqal takbiratul intiqal kenan ba suriya zaka ga har limammai sai sai mutum ya zo ya yi aikin sannan ya kabbara wannan kuskure ne bal wasu suna suna cewa idan ka ba ka yi shi a lokacin da ya kamata ba akwai sujada a kanka saboda gunanta shine lokacin da kake aikin eh kana ce abin ga kamar in za ka tafi misali kabbara daga lokacin da ka fara sun kai sai ka ce Allah kana ce Allahu akbar ka hanka je ka gama cikin su abin ga ruku'un shi akwai akwai zikirin shi kabbara ba zikirin abin ga sujuda bane abin ga ruku'un bane ba in ka je ruku'u can subhana rabbil ala subhana rabbil azim rabbil azim haka in zaka taso lokacin da kake taso lokacin zaka ce sami Allahu liman hamida in ka tsaya rabbana lakal hamd eh wani sai ya taso ya ce sami Allahu liman hamida sana rabbana lakal hamd a'a wannan duka abun ga lokacin da kake aiki lokacin kake yin su lokacin da kake tahiya sujada ka hanka kai sujada ka gama kabbara yanzu sai kai adkar wanda ake cikin sujada eh eh shine nace ba ba a yin haka kamar yanzu shi da wannan istirahat da zai yanzu lokacin da zai abun ga in ya zamna ya abun ga bayan ya yi jalsatul istiraha ai jalsar nan da ita ba zaman kanta ba take tana biye da ainihin raka'an ne kenan lokacin da zai tashi ya dan zamna kaɗan ne sannan ya tashi ya tafi wannan ya tafi wannan mekir suna kabbara a lokacin sai ya yi abun ga yan ya wajen tashin lokacin zai abu zai kabbara kahin ya kai abun ya gama kabbara Mm. cikin farilla ma ana yi yana yi cikin farilla Mm. amma ba duk da ke wasu sun ce wasu sun abun ga tilasar da sun ce wajibi ne amma ba ba wa abun ga magana mafi wannan inganci ba wajibi ba ne Eh, abin da ya hidda shine mutum ne Eh. bal wani gama in in zai iya kama mutane rudani mutum ya bar shi Eh, shi yasa kaga wannan eh, ko a haramain wasu limaman ba galibin limaman ba sa yi saboda mutane da yawa ke da kuɗi wa galibin mutane kuma ba su ma san me su yi da abun in ka wannan rike rikita gurin kawai za ka yi saura sira nan wa saura sira eh? eh? Eh, wani sai ce sabuwar sallah an- an zo da sabuwar sallah shi kuma wannan duka yana cikin gurbatul islam Eh, inna dina bada a gariban wasu ya'udu gariban kama bada eh an yi abu na sunna ka ce kayan mu bamu taba gani wannan ba amma bida da ake ita kasanta ita kun kun saba ganin ta eh eh lokacin sallah